أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar ladi da muke gabatarwa a nan masjid sabilu huda gaban katare da magaran na littafi na al'adaban mufrad yau muna ladi 21 ga watan safar shekara ta 1446 inda muke gabatar da wani littafi na al'adabar mufrat na wani malami alkuniyar shi wani ya ce muhammadu wani ya ce abdullah ba ku ne ta imam buhari ai bi isim wal laqab wal kunya to baban abdullahi muhammadu dan isma'il wanda aka yi sani shi da imam al-bukhari mai rasuwa hijira tana da shekara 256 kenan in kana so ka ga rabuwan mu da imam al-bukhari sai ka yi a hijiriya mil katsan sankansis monday san sankansis kenan kaga imam al-bukhari yanzu rabo shi da duniya shekara dubu da ɗari nawa da goma tara dubu da aisa ta sabbin milka kanin sistemi ke zuwa milka san kanin sistemi wani tesan sakasis sai wa nawa kenan dubu dubu ɗaya da ɗari da goma tara da ta sai go kawo maza sun ta yi rabuwa mu da shi wannan mai littafin sayi buhari amma ni kaga ana ta mai adashi kana ta karanta tawan shi koina kullu abinda muke fadi ma kana lillahi baqi muna babi na nawa babi nawa mun kare babi na 325 ruwaya ta 760 a mun kare babi na 326 babu ma ya kullu rajulun idza zukiya muka karanta ruwaya ta nawa a baban da koyi ruwaya a baban da muke yawa muna babi na 326 ruwa 76 tarjima babu ya ce ma ya kulin rajul abinda mutum zai ce iza zuke idan an tsarkake shi idan an tsarkake ka an daga ka abinda zaka ce mun karanta ruwaya ta farko inda yake cewa kana rajulun min ashabin nabi namiji ya kasance daga cikin sabon manzan Allah iza zukiya idan aka yaba shi ko aka tsarkaka shi kala yana cewa Allahumma la ta'khidni bima yaqulun ko wa ghafirli ma la ya'lamu mun kare wannan ruwaya kenan yanzu mu tashi ruwaya a cikin wannan baban ruwaya ta 762 ruwaya ta nawa 762 satsan sosande a cikin babe turwa 76 kenan hadisi na 762 nan zan mutashi haka ne ko to sai ce kenan masu littafi su daga kokari suna kallon gurin wanda bai littafi ma tsaya kusan mai littafi yahi mun ka diba gaba daya tunda to sai malam kace قال حدثنا أبو عاصم عن العوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله ما سمعت ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوا تونا كتكوار كلتا ميوتي ما yawa kenan da ai hada imla'iya a tado mutum a lokacin sai ce ma ma sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi za'ama qala bisa al-matiyatur rajul
wannan ruwa da zan karanta ta 762 ruwaya ce baicin ta zo nan al-adabul mufrad daga cikin ashabu sunan abu dauda ya huddota daga cikin ashabul masanid ahmad ya huddota kenan dai ruwaya ce sahihiya yace hadasana abu asim an auza'i auza'i da ya kulle na zuwa auza'i ko shine abdurrahman bin umar an yahya bin kasir an abi kilaba anna aba abdullahi qala li abi mas'udin ko kuma au a mas'udin qala li abi abdullahi kenan me ruwa ya samu ya samu shakku sai gaya ma da ka gane kama a ce mutum biyu da suka yi magana ismail ya gaya zainadin ko kuma zainadin ya gaya ismail shi dai ya jiyo ɗaya ya gaya wa ɗaya to don wani gurin ba da labarin amanar ilimi amanar ba da hadisi sai ka duka biyu shi ne ya ce anna aba abdullahi aba abdullahi kalali abi mas'udin ya ce wa abi mas'ud ko kuma au ko kuma abu mas'udin ne ya ce wa aba abdullahi kenan ɗaya ya ce wa ɗaya kenan ya samu shakku ne inda ya ji magana ka ji magana tsakankanin zainadin da ismail amma dai ka san ka yi magana kuma ka mace wane ne ya gaya wa ɗaya kenan wajen ba da labarin sai ka ce ismail ya ce wa zainadin ko kuma zainadin ya ce wa ismail kai dai kana tabbacin magana wane ne abu abdullahi sahabai ne duka guda biyu da abu abdullahi da abi masu abu abdullahi nan huzaifatul yamani alkunya huzaifatul yamani shine abu abdullahi shi kuma abi mas'ud uqba bin amir al-ansari shi mutum al'ansa ne yana daga cikin manyan sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda ake cime ukubatu bin al'amir yana aba abdullahi da huzaifa ne abin ya abu a kansu su duka sahabbai ne sun zamna gari daya shi ne ce aba abdullahi shi ne ce aba abi mas'ud ya ce aba abdullahi ya ce wa abi mas'ud ko kuma abu mas'ud ya ce wa aba abdullahi kenan huzaifatul yamani ya ce wa uquba ko kuma ukuba ya cewa ku zai fatul yamani ma sami itan nabiyu mi kaji annabi yana cewa fimi fiza ba wani zam jita-jita wadda ba ta da tushe za'am jita-jita wadda ba ta da tushe kenan mi kaji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa fi za'ali kenan azzami shine labari wanda bai da tushe kawai haske wanda bai da tushe tunda yanzu ai wannan zamanin da muke eh zamanin da muke yanda da kaga abu a TikTok ko rezo sosai ko WhatsApp ko me da kaga an ce an yi kaza an yi kaza kai ma ka tsilla kai ko ba a yi ba a gabanka baka gani ba baka ji labarin ba ka tsilla kawai shine wannan aka ce ma za'am jita-jita da ba ta da tushe an ce kace kila wa kala amma dai ba da masdari ba magana da ba ta da isinadi ai in ka shiyo magana sai ka ce wane ne ya gaya mun shi kuma ya ji gurin wane ko kuma a gaba na aka ko da kunne na na ji amma dai ita za kawai baka da wannan hujje baka da isinadi baka baka kawai ka zo ka ba da haske shi ne shi wannan sahabi ya ce wannan sahabin me kaji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin za'am kenan me kaji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cikin jita jita kala sai ukuba ya ce ko kuma huzaifa ya ce kala annabi yana cewa a wannan jita jita bi isa cir yayi muni madiyatul rajul madiya markab abin hawan mutum kenan mutum ya kasance shi aikin shi jita jita ne to cir da abin da ya hau kenan ya hau mummunan abin hawa ya hau mummunan inji ya kasance kai aikin ka kawai ka kwashi wannan haske ka watsa nan ka hodi na wannan ka hodi na wannan daga an aiko a whatsapp ka da ka karanta ka tsilla gurgu wajen nawa kai ko ba a yi a gaban ka ba ba ka ji ba ba a gaya ma ba da aka yi abin a garin ba wani dan uwanka bai kira ya ce an yi kaza kai kawai gwanin watsa haske ne to shine zam jita jita tsogulfi da wannan za'am da hausa sai mu dauke ta jita-jita jita-jita da ba ta da tushe kenan watsa hasken jita-jita da ba ya da tushe zaka lafiya eh kenan kai ta ba da labari ai can ba ba mai wani hadisi ba na Ali bin Abi Dalib yace ka kasance kalmiziya masu watsa haske duk inda kake kawai ka ɗauki labari ka waɗi kawai kasance wannan kenan me kake gane wannan ruwai kenan din mai watsa jita-jita da ba ta da tushe annabi ya ce cir da abin da ya hau kamar ka hau mutum ka zaka je unguwa ko jakin ka ko dokin ka ko raƙumin ka ya ce cir da wani abu hawan naka kenan in ya kasance annabi kai aikin ka wannan kai ta watsa jita-jita wadda ba ta da tushe to annabi ya ce cir da wannan mahayar da kai kenan cir da wannan da abin da kawo to abin da annabi ya ce cir da abin da kawo ai kasan abin azimun ne eh shi ne ce ma sami ita mi kaji annabi yu annabi yake faɗi fi za'ami a cikin jita-jita ƙala sai shi sahabin uku ba ya ce mai ƙala ai annabi ya ce bi isa cir maɗiyyar rajul ya kasance mahawan mutum shi ne jita-jita maɗiyya muka ce mi barkawa kenan abin hawanka jita-jita kenan wani kina-kina ce ma me ke ne ya kasance kai aikinka watsa jita-jita kenan ma za su tafa da minal hadis ne muke gane ga wannan ruwai watsa jita-jita da ba ta da tushe baya da kyawu a musulunci watsa magana da bakka da tabbacinta bakka da isnadinta ba a yi a garbanka ba baka gani ba ba wani sukka ya gama ba ka yi ta watsa ta wannan annabi ya ce a ce ma cin da abin da ka hau da hanyar da kake to kana ta yi akan abu annabi yace cin da wani abin kai ma ai sai duwaye ko to Allah ya kiyaye mu da jita-jita da ba ta da tushe to amma dai yanzu ka doka zamanin ta ne musamman wannan rezo sosiyo zamanin ta ne miki ta hanyar salula kadai sai ta halaka ka shi ko ai kullum muna karanta inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhum mi mas'ula kenan da ne da ji da gani da ne da harshe da zuciya ka komi sai an tambaye ka kuma ta an cewa wala ta kin malai salaka bihi kakkai tsayu abu sa abin da bakka da sani a kai shi kenan duniyar nan abu bakka da sani duk wani jita-jita da kaje haske na gari ana watsa kai ko bakka da sani a kai shi kakka ci gaba ka bar shi nan inda yake domin annabi ya hana ya ce cir da abin hawan wannan mutum in dai aikin shi watsa jita-jita ne wadda ba ta da tushe sai na gabe ci
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمرو بن يونس اليماني ال- اليمامي قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة عن أبي محلب أن عبد الله بن عامر قال يا أبا مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم قال سمعته يقول بئس المطية الرجل وسمعته يقول لعن, لعن المؤمن كقتله ruwaya ta 763 shi ma wannan hadisi ne sahihin ligairihi zaga imam buhari bai ce ya kashi a adabin furen nan kuma ya ka rabin shi a cikin jami'u sahihi wancan kenan hadisi ne sahihi ligairi kenan shi ma hadisi ne ana ɗaukar shi hujja amma dai shi ma irin bayani ne akan jita-jita irin na baya ya ce hadasina ya haya bin wa muje hadasina ya haya bin hadasina wa umar bin yunus al-yamami hadasina ya haya bin an ya haya bin abi kasir an abi kilaba shi ma daga wa daga abi kilaba ko an abi mahalla ko anna abdullahi bin amir wane abdullahi bin amir yana daga cikin su gari sahaba lokacin da aka yi hajjatul wada'i yana da shekara uku har an kashi magurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a yana daga cikin kuma wanda suka shahara a cikin furs na musulunci zamanin daular umawiya da sauransu wanda aka yi ta musu shugabanni na bude ya kunna gari gari shiga musulunci haka kamar ya yi ta ɗaukan komandema na yaƙi a rayuwar shi shi wannan sahabin amma da muka ce a hajjitul wada yana da shekara uku kenan kaga yana ya ga annaba annabi ya doke shi amma da yana ne yana karami shi ne abdullahi bin wa amir abdullahi bin amir ya ce ya aba mas'ud ya ce ya baban mas'ud ma sami ita rasul ya kudu sallallahu ma sami ita rasul ya sallallahu alaihi wasallam ya kudu bi za'amu me kaji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cikin jita-jita in ji shi wannan karamin sahabi tunda shi ai karamin sahabi wannan yana yaro annabi ya bar duna kenan bai ya doki ba hadisai amma dai zai iya tambayar manyan sahabbai ya ce yaya ne shi yasa sai ya tambayi aba mas'ud aba mas'ud muka ce ya sunan shi uquba uquba bin amir kenan shi abdullah bin amir cewa uquba ma ita mi kaji rasulullahi ma'aikin Allah ya kuri yana cewa fi za'amu a cikin jita-jita muka ce kalmatu za'am ko za'amu kenan ita ce jita-jita da ba ta da tushe da Hausa da ya mai wannan tambaye sai shi sahabin guda sai ya ce kale ya ce sami ituhu ya ƙulu na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa bi isa cir ya munana maɗiyatin rajul abin hawan mutum ya kasance ba ka da aiki sai kwasar jita-jita wadda ba ta da tushe to cir da abin da ka hau shi ne bi isa cir maɗiyatin rajul abin hawan namiji ya kasance aikin ka kawai kai wata jita-jita wadda ba ta da tushe sai ce wa sai ƙara mai darasi hallu sai ce wa sami'tuhu ya ƙul kuma na shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la'anul mu'min tsina cewa mumuni ko kuma la'antar mumuni in aka ce la'an kenan menene addardu min rahama ka ce ɗobewa mutum daga rahama ka ture mutum daga rahama ko daga wani abu na ubangiji kenan shine tsinuwa tsinewa mumuni ka katalihi kamar kashe shi ne me yake nina wai mutum ya tsinewa mumuni kamar zai samu zunubin kamar ya kashe shi ka tsinewa mumuni zunubin da za a baka kamar ka kashe shi kenan wannan hadisin ya karanta mu abu nawa abu biyu na farko ya hane mu kamar wancan hadisin akan mu kiyayi jita-jitar da ba ta da tushe na biyu kuma ya ce mu mumuni ya tsinewa mumuni dan uwan shi zai kasance kamar zunubin da za a bashi kamar ya kashe shi kenan me yake nuna mu na hadisin nan yana nuna mu kenan mumunai kamar yadda muka karanta a hadisai da dama su kasance kabunyanun kamar su mumunai ana so su kasance kamar gidaje ne tashiddu ba'aduhum ba'ada shashe sai na karfafa shashe kamar nan ba baini ne bana haka to baini na sama me ya karfafa na kasa ya karfafa in babu na kasawa to haka mumunai suke so su kasance kuma wani gure ce ka fi da atun kamar tsoka guda ne mummune in jikinka da kai ciwon kai ina ke duka to haka ake so mummune su kasance kenan in mummune ne aka taba shi kamar mummune duka aka taba kenan shi ne kima la'anul mu'min la'antal mu'mini zunubin da za a baka kamar ka kashe shi ne kenan wannan bisifal ama ya hana mu dukkan abin da ya shahi la'anta tsakankaninmu kaga wannan ko a wasa uwaye mata suka yi yawan yi zai ga mace da ɗiyanta da gayi wani abace Allah wadanka Allah kaza Allah kaza to wannan abin yau da gobe malamai suka ce yana bin yaron ya kama shi kin je kin ce Allah wadan shi mala'ika mala'ika yana kusa ya ce amin saboda ai uwaye mata suna wannan abu kai bai ka kai dai Allah wadanka a ake ka so kaza kai kaza ko na ciki kaza kin yi kaza Allah wadanka Allah kaza to ba so uwaye mata su rika wannan kenan duk dan adam ba so ka rika la'antar shi Allah mai kaza Allah kwashi mai Allah kaza Allah kaza ba san wannan musamman ummumuni ne ummumuni ne kame wannan kenan kamar za a baka zulubin kamar kai ne ka kashe shi kenan wannan hadisin ma za su tafa da minhu abubuwa da su ne muke doka na farko hana jita jita da ba ta da tushe na biyu la'antal mu musulmi dan uwanka ko bai cewa kana gane kenan kenan so muke mu zamna mummunai su zamna uwa daya uba daya in an taba daya kamar su duka aka taba kamar yadda ya nuna mu gini su kasance kamar gini ne daya yana karfafa shashi gini in suna game in ka ture wata katanga kamar ka ture duka ginin jikinka gaba daya in wani bangare yana ciwo kamar duka cikin naka ne yake ciwo to kenan haka in mumuni daya yana ciwo kamar dukkan mumunan ne suke jin ciwo kin haka musulunci ya koya mana mu kasance to sai ruwa sai sabon babi babi na nawa turwasa ben set babun la ya ƙuri lishayin kan mutum ya ce ga wani abu la ya alamahu abinda baka sani ba sai ka ce allahu ya alamahu allah ya sani ba akan fatawa ba la ya ƙuri lishayin kadda ka ce ga la ya alamahu wanda ba ka san shi ba sai ka ce allahu allah ya san shi ba inda masala fatawa ba a yanzu fatawa zuwa an ce mai hukuncin ga za ka sani sai ka ce allahu allahu alam ko ko ka ba da amsa akan tawadu sai ka ce allahu alam na abin da yake ne kamar zo ka aikata wani abu wanda kai ka sa abin karya ne ka sa abin da ka aikata karya ne sai a zo a ce wani kai kai kaza baka ce ba wallahi kai ka tserewa da zuwa baka ce ba wallahi ba ni bane sai ka ce Allah ne sani ai ka sama da mutane kai kai kaza ce a Allah ne masani kai kuma ka san kai kai abin sai ka ce Allah ne masani kai shiru to wannan ba a san wannan kamar da zama garuwa ta guda ba ka aikata abu ba in ta kama rantsuwa ce cikin wadda mutum wallahi tallahi ba ne ba amma dai ka yi abin ko da hidu ko na abuwa kawa da kai kai ka za ka ce Allah ne Allah ne dai masani ko kuma Allah ne yana gani kai kuma ka san kai ne kai abu to shine wannan baba la ya kore li shay'in kai ya faɗi ga wani abu la ya allamahu wanda bai san abu bai ce Allah ne sani shi kuma ya san shine mai lake karanta ruwaye قال حدثنا علي بن أبي علي بن عب- عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عم عن ابن عباس لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه والله يعلم غير ذلك فيعلم الله ما لا يعلم فذاك عند الله عظيم
sai ruwa ta ce hadasana ali bin abdullahi kala hadasana sufyan sufyan bin uyayna kala hadasana amru ibn abbas hadasana amru ko an an ibn abbas ibn abbas man abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yace la yaqulanna ahadukum li shay'in la ya'lamu kadayan ku ya wadi wani abu wanda bai sani ba yace mi Allahu ya alamahu Allah ne ya sani wallahu ya alamu kuma Allah ya san gairi zalika sabanin wannan fa ya alamu lahu sai ya kafa shaida ga Allah ma la ya alamu abinda Allah bai sani ba fa zaka inda lahi azim to wannan abin hudin shi gurin Allah ko zunubi ne mai girma mun gane me yake ne kenan kenan nan Imam Nawawi da yazo sharhin wannan hadisin a cikin al'azkar shari'in wannan riyar salihin sai ce inda min akbahal alfazil mazmuma ma ya ta duhu kasiru minan nasi iza arada ahaduhum an ya halifa ala shay'in yatawarra min qawlihi wallahi karahatal hanasi aw ijlalan lillahi ta'ala summa yaqulu allahu ya'lam imam nawawi ce yana daga cikin abinda yana daga cikin alfazil mazmuma kalmomi wanda ake kyama wanda ba a so a faɗi ma ya ta duka sirin mina nasu wanda kuma yanzu mutane da dama sun saba suna wannan abubuwa sai ce iza ara da ahadu ma'ana ya halifu idan mutum rantsuwa ta kama shi ko yayi wallahi yana so ya kutar da kai shi sai ya ƙi rantsuwa sai ce wallahi karahatul hadas au ijlalan sai ya ƙi rantsuwa sai ce Allahu ya alam ma kana huwa kaza wa nawi ai Allah ne masani in abin haka ne mun gane ka zo kai wallahi aka zo wani kai ne kai kaza sai ka ce a'a Allah ne masani Allah ne masani to shi ne wani aka ce ba sawan ko kuma ka yi wani abu wayi wani abu a Allah ne dai masani Allah ne dai sawan abu kai kuma ka san wanda kai kai abu kenan baka ce ba wallahi tallahi kau da kanka sai ka maida al'amarin ga Allah kai kuma abin ka san laifin naka ne to kenan shine wannan yace fa zaka inda lahi azim wannan fadin wannan mutum yayi wani abu wanda ya san shi yayi abin in an zo sai ce he mai da ilimin ga Allah ce Allah ne masani to wannan fa zaka inda la azim wannan abu ne mai girma gurin Allah shine la yaqulanna ahadukum kad dayan ku yace li shay'in ga wani abu la ya alamu abin da bai sani ba bai san shi ba ya san shi ya aika ta bai ce Allahu ya alamu Allah san shi wallahu ya alamu kuma Allah ya san gairi zalika kuma bayan wannan fa ya alamu lahu ya kafa shaida ga Allah malami a kan abin da Allah bai sani ba fa za ka inda Allah azimi wannan abin mai girma ne gurin Allah kenan wani hadisi mai karantar da mu mai karantar da mu ma za su tafa da mai hadis kawai in an tambaye ka a wani abu baka sani baka ce ba sani ba ko kuma in kayi wani abu in kana so ka fitar da kanka ka ce wallahi ko tallahi kakka mai da abin da kai ma ka san ƙarya ne ka dingina shi dawa ubangiji mahalicinka ya ce fazaka inda lahi azim wannan ga gurin allah abu ne mai girma babu na 328 ya ce babu na kausul kausul? eh ne kausul kuzai kausul kuzai ma wa kwasu kwasu da hausa gizo yana da baka na
Eh? ƙausul kuzai mu da hausa muna ce mai bakan bakan gizo da hausa me bakan gizo
haske na rana da ke bada su wato hake shanye wa shi ko yana wani a'a bar aya ga hadisi ishan ya waki aisha ake tun daga hadisi daya biyu uku su larabawa suna ce mai wannan kausul ɗara'i ko kausul alwan suna ce mai bakan hanyoyi ko kuma bakan launoni kamar baka mai launi-launi ko kuma suna ce mai ƙuzahun nan kausul ƙuzahi ko ƙuzahin nan kuma ko kuma an samu ƙuzahin nan ismin makan ne sunan wani guri ne a nan kusan musdalifa wani tsauni ne wanda a can suka fara ganin shi tun zamanin jahiliya a nan ya fara bayyana suka fara ganin bakan giza sai daga nan sai suke cewa bakan da larabci sai mai kausul ƙuzahi bakan ƙuzahi ko kuma wata ruwa zai tona ma ƙuzahin nan sunan shedan ne da kuma wata ruwa da za ga Ali bin Abi Talib yana cewa la taqulu qausul quzahi walakin qulu qausul lahi kar ku ce bakan quzahi ku ce bakan Allah kamar yanzu mu da muke cewa bakan gizo to gizon su ya hawo sama ya saka misali eh mun dai muka dai qausul quzahi wanda zai wadana sai akan wannan abin da muke gani bakan bakan hanyoyi ko bakan sunan rawa sai a ce bakan hanyoyi ko bakan launi ko bakan ƙarshe ta suna mai sunaye da dama sahu sahu su kenan hausar ta wannan eh ba ta da gizon kenan eh to shi mene ne me bakan baka wanda ne yake bayyana ilimin kimiyya ne to mu gani abinda asar suka zo a kai shi wasu a gaban da yake mushi a cikin katangar shi da wannan na da wannan na zaɓe sa a tuka ake yin lasho ya ke sa ake tausa peace peace peace ba rana ta fito ne mai kai sai haske ke ka ji mutum biyu Sai sai kai.
kai sa pi pi to da haske na shi da rana ta yi sai muku ne ya ce da pi to ce shi ne mutum biyu ba wani abu ne ke yi ba to zaka laka haske abubuwan nan mu gani ruwawi akan ga ruwa da hadisi ruwa guda uku mai tace akan bakan gizo bakan launoni ko bakan hanyoyi ko bakan da tawo ka ce bakan Eh, to sai ya ce jaka قال حدثنا حدثنا الحنس حسن بن عم- عمر قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد قال حدثني يوسف بن مهران عن ابن عباس قال المجرة باب من أبواب السماء وأما وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام
to shi wajen inganci wannan ruwaye ita wannan ruwaye annan ta zo akan hadisi a'a hadisi mawquf ko ina saba da ifi a yo ya tsada a fashi da inda nabi sallallahu alaihi wasallam ai mu ji ya ta afa shi ne shi ma albaniyan da suka ce ya ta afa shi ne magana ba annabi ne bi hudi amma dai ibn abbas ne hudi kamar hadisi airuwa tana zawa ana dangana ta da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama amma da mafi yawan malamai sun ce akan mawquf ne na ibnu abbas eh ibnu abbas ya faɗi wannan magana saboda akwai shawahid baicin wannan ruwaya da take adam mufrad da akwai gurare da dama inda ibnu abbas in yayi bayani akan bakan gizan da kuma wannan majarra da qaus din nan kenan mafi yawan malamai sun ce akan ita wannan ruwaya da isi ya ce amma dai in aka in aka dangana ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama kenan amma da in ka aje ta mawquf ne na ibn abbas kamar hadisi ne wanda hadisi wanda sahabi wanda ya sunan shi mawquf ko kenan mi- mawquf ne na ibn abbas ibn abbas ne wadi kenan mafi yawan malamai sun ji akan ta inganta a bisa kaulin ibn abbas bata inganta ba a bisa kaulin annabi ne ya faɗa tunda da kwai inda ruwa da take zawa kamar annabi ne ya faɗa abin mun gane kenan hadisi ne mi mawquf nawa na abdullahi dan abbas ya ce hadisuna hassan bin umar kala hadisuna abdulwaris an ali bin zaid kala hadisuna yusuf bin mihran ko ani bin abbas daga abdullahi dan abbas kale ce almajarra almajarra aka ce almajarra tarin taurarin nan da suke sama in duniya ta yi haske wata bai fito ba ba kana gaba tauraru sun shiga juna ga layi-layi na su yi taska sana wani ke wana da faransa ya ce musu to shine wannan mujarra da turanci ake ce musu su ne mujarra tarin etol inasi tas galaxy ga galaxy eh da galaxy galaxy ce da turanci a kuma cika hadda haka ne galaxy ne da turanci galaxy ne eh a a to satin gaba ya ka amsa da turanci a sunan shi mu je karatu mu dai imama al mujarra muka ce tarin tarin tauraru wa- na sama wanda suke yi tas musamman in wata bai huto ba in ka kalle sai ga siya hanyoyi ga suna su ne mujarra kenan shi ne nan kenan a fasara ƙashin baƙi ka ce ƙala ibn abbas ya ce majarra tarin taurarin nan masu haske zaka ce ko kenan shi ne nan za a shari ma zai ce al majarra hiya bayyadun mu'taridun min as-sama'i wan niradu min janibiha وقد قيل ان المجره نفسها نجوم السيجار متلاصقه kaga mutalasaka bi bayan kenan tarin taurarin na wanda suka yi tas kenan kuma sa tada wasa almajara tarin taurarin nan da suke sama ibn abbas ya ce babun wannan kofa ce min abuwa bi sama'i daga cikin kokoyin sama kenan tauraru da muke gani tas ga su nan muka lika sama wannan kofa ce ta shiga sama ai aya ma ba ta ta yi ba walaqad zayyana sama sama a duniya sama ta tawarkoko kenan su wannan taurari kamar ƙofofi ne na shiga haka ne galaxy
kenan da turanci suna ake ce musu galaxy galaxy kenan taurarin tas da faransa ya ce musu galaxy ya kada ka shiga ya bincike shi ya bincike duniya da aya ta yi hannu take ya shiga balin google ya gaba ba ni ta beji ba to kenan wannan da muke gani sai ce babu nukoha ce min abuwa bi sama'i na daga ƙohohin sama sai ce wa ammal ƙausu amma dai shi ƙausul ƙazahin kenan shi wannan bakan haske ko bakan launi ko kuma bakan gizo da muke cewa sai ce fa amanun wata amana ce min algarki na daga mamayar ruwa fa amanin amana ce min algarki na daga mamayar ruwa ba da qaumu nuhin bayan mutanen nuhu alaihi salam kenan bakan nan Allah ya sanya shi kamar wata amana ce na ruwa ke mamaye mutanen duniya bayan ai zamanin annabi nuhu ya ce suratul qamar fa fatahna abwab abwab as-sama'i bima ilmi munhamid mun hamil ko wa fajjana al-arda uyuna ai ruwa sama ruwa ƙasa ruwa aka halaka duniya ko to daga bayan halakan mutanen annabi nuhu to sai Allah yake sanya wannan kaus din shi wannan bakan kene yana kasancewa kamar burki ne na kan ruwa ya hallaka ya mamaye mutanen ƙasa magana ibnu abbas kenan shi ne ce fa amanun min al-gargi amana ce daga mamayar ruwa shan ruwa yake mai
yadda hadinasi ne hudu yayi kuma yake jikin kenan shan ruwa ke za ci komi? eh shi ne ga nasi ce mu fa amanun amana ne min algarki na daga mamayar ruwa ko kuma dirmiyar ruwa ba da qaumu nuhin alaihi salam bayan hallaka mutanen nuhu alaihi salam kenan bayan hallaka mutanen nuhu shine wannan bakan yazo zai kasance kamar birki ne Allah ya sanya shi dan kan ruwa yazo ya mamaye mutanen kasa eh yau shi ne dai
eh ya shi ne ruwa wasu yayin da mun wata halitta ce ta musamman mai shan ruwa eh kamar dudu da ya zuwa siya shi ne ruwa ya tsotse yawa yawa haka ya tsotse ruwa ko kenan Allah ne ya hana ruwan ya zo birki ne aka wa ruwan dan kai zo ya mamaye mutanen kasa eh kenan tun zamanin annabi nuhu da aka hallaka aka yi ma'in munhamir din nan to daga nan sai Allah yake kaba kan ne sai ya shi kamar ya kasance birki ne da mu mutanen ƙasa kan ruwa zo yi mi ya mamaye mu magana wa Abdullahi dan Abbas to kuma wannan ita ruwaya dangana magana ga Abdullahi dan Abbas ita ta yi mi dangana magana ga Abdullahi bin Abbas ta yi mi ta inganta tunda da kwai ya da kai ruwaya da inda ake tambaye Abdullahi dan Abbas akan wannan majarra din nan da Qaus duk sai bada kenan ita wannan ruwaya ba nan kadai ta zo ba da kai shawahid da dama ko ina ana dangana ta ga dan Abbas ga ruwaya dabarani ga ruwaya dabarani inda ibn kasir ha yake cewa hazi hazi ruwaya lati usnadat ila abdullah ibn abbas sahihatun bi hadha al-isnad ita ma sai ta zo inda ya kamu labarin hirkan sarki na? herakal sarki na ne? a'a rum rum ai zamanin annabi da da kwai kisira da kwai farisawa da kwai ruma ko su farisawa su tun zamanin umar bin haɗar aka yi maganin su aka yake su aka karya daular su amma dai lokacin halifai kinan da daular umawiya da kuma daular kulfa'ur rashidin a duniya daula biyu ce masu ƙarfi da daular musulunci da daular rum eh hirkal eh to shine ja zamani hawan umawiya da ne aka yi ta yaƙi yaƙi su suka zama yawa suka yi su suke tashi ai su ne lokacin umawiya ga asimal umawiya tana suriya ko siri su kuma rum sai ka same sojan turkiya nan da wani menene haka to yawa to ga ruwaye wannan labarani muka ce ko sai yake cewa annan hirkal kataba ila ma'awiya zamanin ma'awiya bin abu sufyan yana khalifa bani umayya shugaba na bani umayya yana khalifa sai sarki hirkal sai ya karbuta wa ma'awiya wata takarda a cikin takardar sai yake cewa in kana baqiya fihim shay'un min an-nubuwa fa sayihu guri ne idan shi hirka sarki hirkal ya tabbatar wannan annabi suke bi kuma ya yarda da annabi kuma ya san annabi daga sama wahayi ke zo mai kuma ya sai yanzu babu annaba amma dai ga halibawa annabi to shine sai aika mu awai takarda yake cewa idan wannan halifar da kai sauran ilimin annabci an bar musu to ya bani amsa da wannan tambayoyin da zan ba shine ce idza kana baqiya fihim shay'un min an-nubuwa fa sayfun wannan tambayoyi da zan mai in dai da kai wani saura ilimin annabci sun gada to ya bani wannan amsa to daga cikin tambayi sai ya ce faka taba ilaihi ya sa'aluhu anil majarra wa anil kaus shi ma wannan yake tambaye shi menene majarra ko menene kaus wannan matattarin taurarin nan masu haske da muke gani a sama menene alkausu bakan nan da muke gani menene kuma sai ƙara mai tambaya ce mai ha ya ƙara wa ma'awai tambaya ya ce wa annal buƙatin lati lam tusibu hal shamsu illa man rawahida mahi ina take da koi a duniya wani guri wanda rana bai taba ganin shi ba sai so daya to a ina ne a duniya wani guri ne rana so daya ta taba ganin gurin wani guri ne kaga nan garuwa da barani sai wa ma'awai tambaya nawa tambaya uku ta warko ina a ta warko almajara ko na biyu alƙausar majara a doke shi daya ya tambaye shi akan miyan majara miye wannan tarin tauraru kuma ya tambaye shi miye alƙausu miye wannan bakan da nake gani mai launi kuma ya tambaye shi ce a duniya da kai wani guri so ɗaya taɓa ganin rana ina gurin yake kene sai ce a aika mai idan da kwai sauran annabci a gurinsu to za su ba da amsa amma dai shi ma wannan tambayoyin da aika ma'awuya da kwai ruwawi da suke zuwa da dama suna shiga ruwayin wa'ansu har su ƙara wa'ansu kuma wa'ansu da kwai suke shiga labarin sahihi wani kuma da ifi ga ruwaye da ibn abdulbar ya hudu a sharhin muwadda tamhid littafin wannan a tamhid na ibn abdulbar a sigar malik da kwai sharhin muwadda da ya a tamhid to shi kuma da kwai a ruwaye da ya hudu na wannan hadisin da kuma wannan mai malamin tarihi na muhammad dan ishaq shi ma ya hudu labarin a labarin takardar da shi sarki hirkal yawa yawa ma'awiya to abin da ya mai tambayoyin ba wannan ukun kaɗai ne ba abubuwan da ya mai tambayoyin suna da yawa kamar duk tambayoyi ne mai akan abin da ya shahin musuluncin tun da dama ai su ahli kitab ne sun karanta kuma sun yarda annabi kenan dan kamar ya kure ilimin ilimin muawiya kenan can muka ce a ruwaye ibrahim tambaya no ce mai nawa uku ko to ga ruwaye ita wadda ibnu abdul bari hudu a sharhin wada sai ce kataba sahibul rum ila ma'awi yasaluhu an afdalil kalami ma huwa sarki hirkal ya yi takarda gurin ma'awiya yana tambaye shi menene afdal kalam menene a magana wata magana ce ta kowace summa wasani wasalisu wa rabu ko bacin ita ta farkon wace ce ta biyu wace ce ta uku wace ce ta hudu wai ya jera mai magana hudu wadda wannan magana ta hi kowace ta hi kowace farala da ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu kuma yake ce wa yasalu an akramul halki kuma a halitta wanda Allah yi wanne ne babban halitta wa an akramul ima'i kuma a mata wanda Allah ya halitta wacce ce babba kuma yace wa an arba'atul amakin kuma ina ne wa an su guri wa an arba'atul min al halqi lam yarkadu fil rahim da kai wa an su halittu guda hudu ba su zamna ba a cikin ma'aifa halittu ne guda hudu a ba su zamna ba a cikin ma'aifa kuwa ba kowa ba aiho shi ba ake kwai ma ba ya zauna ma aiho mai mutu miciji ba aiho shi ba ake to da kwai halittu guda hudu ya ce wani halittu ne guda hudu ba zauna ba a ma'aifa wa an kabarin sa'adu bi sahili kuma wani kabari ne ya yawo da mishi kabari ne ya yawo da mishi ana zuwa zan zan gwada sai zan gwada daya wa anil majarra wal qausu ko menene majarra tarin taurarin nan da muke gani menene ko menene qaus menene kuma baka to tambayo ke na kaki sun kenan wanzu nan sun ke bakwai ba mu mai ta sai bayan mu muka ba da amsa na warko ya ce menene me mujarra tarin taurarin nan menene tarin tauraru da muke gani ga aksi inan menene baka da muke gani menene a cikin halittu da kai wa'ansu halittoci guda hudu wanda ba su zamna ba a ma'aifa kuma a cikin duniya da kwai wani guri so ɗaya ya ga rana wata kalma ce ta fi daɗi ta fi daraja kuma wace ce ta biyunta da ta ukunta da ta hudunta sai kabari da yawo da mishi kenan sai da kuma akaramul anbiya'i ko kuma akaramul khaliqi akaramul yana to mu tsare daga wannan guda ya kudin kamu do kuma tsare guda nawa ba ku mun shidda mu tsare daga shiddan nan kenan da aka kawa garwa da ibn abdulbar yahudu a cikin wannan shirin moda da aka kawa ma'awiya wannan takarda da ya karanta sai ya ce hazahullah Allah wadan shi ko Allah wadan shi ko Allah tsine mai irin wannan dai mali bi haza ina ni ina wannan ni ai tambaya ta zai aya ko hadisi ko kaza eh hazahullah ya faɗi wannan ma'awiya sai sai ɗan fada sai suka ce dan kai rena mu ai a aika wani ma sai suka ce ai ibnu abbas yana rayi a aika abdullahi dan abbas shi ku abdullahi dan abbas ai shine annabi sallallahu alaihi wasallam sunan mai adda so biyu Allah kara da ilimi Allah ba shi kaza ba shi kaza sai aka ce aika ibnu abbas da aka aika abdullahi dan abbas sai abdullahi dan abbas sai bashi amsa dalla dalla filla filla ɗaya bayan ɗaya sai ce a rubuta a kai wa sarki hirka da a kai wa hirka ya karanta ya ce kai ba ma'auye bai ba da amsar nan wani ne dai daga cikin annabce ba da daga cikin sauran gidan annabce ba da wannan amsar to amsar tambaye na wuko sai mu bada amma kai tare mai bada amsar tambaye almajarra ko ce a shahidin da ka wannan hadisin dan mu san wai wannan ruwa ta nan ba nan kadai ba ta zo ta majarra da kaus akan ibnu abbas ba nan kadai ta zo ba kenan ta zo a tabarani ta zo ibnu abdulbar ya hudo ta kenan riwaya ce tana can can ta zo kenan abin ya dangane ya zo a kan ibn abbas in guri-guri kenan a danganta ita wannan kaulin ga ibn abbas kenan ba nan kaɗai ne ba ya zo guri da dama kenan a can ma shi ma ibn abbas da a can ma su da ya ruta ma'awai sai ce almujarra sai ce babun mai abuwa bisa mai ƙofa ce daga ƙofin sama kuma ce ƙausu kuma amana ce daga mutanen ƙasa don kan ruwa ya mamaye su allah ya kashi ne bayan da aka hallaka da aka yi dufana sai aka hawar sashi kamar birki ne kan ruwa ya hallaka mutanen kasa to to sai kuwa guri wanda so daya ya ga rana tun shi bai ga rana ba ina ne sanda annabi Musa annabi Musa lokacin ya bashar fata ba lokacin firawo da ya biyo a bani isra'iya annabi Musa ina suka zo teku suka zo sai annan musa ya buga sanda ko sai teku ya mi ya yi harbe ya ga kasan kasar tekun ta gani sai mi to tun ranar tekuna ya ga rana eh kenan ai tiran da ya gana na wannan gurin ai tekun nan nil ne ko nil ne gana har yanzu ai shine kenan tunda Musa ya buga wannan sandai teku yayi haka ya bushi ya hoshe rana ta hasko shi ya ga rana da mutanen Musa suka huta teku yayi mi to ila yau mun haza an samu wanda ya buga kudi kenan wannan gurin shine so daya ya ga rana ibnu abbas ya ce wannan ne sai wanne halittu guda hudu wanda ba su zamna ba a ma'aifa halittu guda hudu wanda ba su zamna ba a ma'aifa suwa ne ga adam adam adam aibe a adam hawa adam hawa sandan musa sandan musa in ya buga ta fa'iza hiya su ubanin to wannan mucijin a ina zamna wacce ma'aifa zamna sandan musa in yi bugata ba su ba mutu kasa to shi wannan mucijin ina oshi can kuwa wa fadailahu bi zabahin azim wa ai hora ba sai za da wannan guda guda yace kenan su ne abu hudu wanda ba su zamna ba a ma'aifa yace adam hawa wannan maciji na sandan musa da kuma ragon nan na isma'il tunda ai ina tunke ta aiwashi yana kaga ba su zauna ba a mai hawan halittun guda hudu sai kuma wani kabari ne yake yawo da mishi ya ce yunus ne a cikin kihi wazannun ya shiga ma da gugu wazannun ko zannun aida kihi ya haɗe shi ai kihin ne na mai matsayin kama kabari ne kihin ko ba cikin rufe ke yawo da shi ko ina ke na aika kabari ne ya yawo da shi sai ce kabarin kihin nan da ya haɗe zannun shine wanda yake ni yana ga gadi ya bashi umma ka cici ka cici ne nasar kai da ya ya ya ya kada shi sai wace sai kalmomi ce mai la ilaha illallah ita ce kalmar hiya kalmatul ihlas wanda ta yi kowace daɗi daga ita sai kiɗin kwashewa kalmatul ihlas ko babu wata kalma daga ita sai kiɗin babu wata kalma in ba ba kalma mai daɗi mai hutawa daga baki kamar la ilaha illallah ya ce ita ce sai ce wasani wasalis warabi ya ce wasani subhanallah subhanallah ita ce wasani ita ce a habbul kalami ilallahi sai wace kuma a salisu alhamdulillah ya ce warabi allahu akubar kenan ce wannan kalma guda hudu su ne ula wasani wasalis la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kenan ya bashi amsa yace wannan sune kalmomi guda duk wanda sun yi kowanne dadi daga ɗaya bayan ɗaya kenan dai tambayoyi da dama da kaɗan daga cikin su kenan da aka kaiwa shi sarkin rum sai da ya karanta sai ce wannan ba ma'awai bai bada wannan amsan wani ne daga cikin dangin annabi ya bada amsan nan yace ma'awai bai iya bada wannan amsan to kenan dai a shahida muke nema kenan ta isnadin wannan hadisin na majarra da kausu kenan ba nan kadai zo ba a adabul mufrad inda aka dangana ma wannan ibnu abbas an tambaye shi akan almajarra wal qaus yana bada amsa mun gane kenan shine hadisin mece almajarra wannan tarin tauraru da ake gani babul min abwabus sama'i wata kofa ce daga kohohin sammai wa ammal qausu shi kuma wannan baka wanda muke cewa bakan gizo ko bakan launi ko bakan hanyoyi sai ce fa amanu wata amana ce min algarki daga mamayar ruwa ga mutanen da suke kasa ba da qaumu nuhi alayhi salam bayan an halaka mutanen annabi nuhu sai Allah yake sanya wannan kamar bulki ne kan ruwa zo ya mamaye mutane kenan wannan alqausu nabi sai ce almajarra babun majarra قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين وغيره وأبي, وأبي الطفيل سعل بن كواعلي عن المجرة قال هو شجر شرج هو
شرج السماء شرج السماء ومنها ومنها فتحت السماء بماء منهمر سورة لا ليه كلا تسورة حديث كده؟
وحدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس القوس أمان لأهل الأرض من الغرق والمجرة باب السماء الذي ينشق من باب من السماء باب ينشق.
الذي تنشق منه kai babu min kenan nan nan ya ma babu na kaus ko mun ga me kaus ko muka ce larabawa sai a ce mai kausul ara'i ko kausul alwan ko to sai ce almujarra babul mujarra zai kama almujarra mujarra me mujarra muka ce tarin taurarin nan musamman in wata bai wuto ba ka kalli sama ka gansu cas sai ce ga mun kyau wanda kace sunan su bi da tunanci galaxy hadathana humaydi qala hadathana sufyan an ibn husayn wa ghayrihi an- an abi tufail shi wannan abi tufail abi tufel sa'ala ibn kawwa'i aliyan ibn kawwa'i ya tambaye ali ibn kawwa'i wannan ɗaya ne daga cikin shugabannin khawarijawa domin zamanin ali ibn abi dalib shine ta gwagwarmaya da da hawarija suka yi ta yaƙe-yaƙe da hawarija to ibn kawwa'i na ɗaya ne daga cikin manyan hawarijawa sunan shi abdullahi bin ibn kawwa'i ismu abdullahi bin aufa أو ابن أبي أوفى له أخبار كثيرة مع علي وكان خارجيا ثم لزمه وكان يستكثره أسئلة kaga yace a shirye yace ma ya kasance baharije ne amma dai ya kamar ya nuna nan ya bai daga baya kenan dai ya shuwa gabanci na hawarijawa aya karatun wadatan mu ta bayani akan hawarij kamar zamanin mushkilar ma'awiya da da aliko gazawa da aka yi sulhu sai aka samu wani bangare suka janye to wannan sune ake ce masa hawarja da kuma hadisin sa a- a gaba wanda annabi yake bada labarin su da zuhuwaisar inda yake cewa daga gilgi daga gindin wannan zuhuwaisar za a samu su yi ta hutawa su yi ta hutawa da kuma hadisi ina ga daga mai hadisi daya biyu hadisi daga na ummi daya biyu uku hudu hadisi na 774 irin hadisin ne inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake rabo yace mai ya cewa annabi baka yi adalci ba ko to daga nan annabi yake ce adda umar yake cewa zai bige kanshi sai annabi yake cewa a bashi daga gindin shi za a samu mutane su hutu rajulun zu waisal kenan daga gindin shi mutane za su hutu kuma wannan mutanen kenan tun zamanin ali suka fara hutawa ana ce musu hawarish kamar yanzu sai mu ce kamar yan boko haram namu ne kamar ga yace suna kira da musulunci a zahiri sun hika imani amma dai musuluncin daga baki ne bai wuce makogoro ba sai ya wani ci da bino ɗaya ko da bino uku kullum azumi amma dai imanin bai wuce ba makogoro eh da bino uku zai ci da ruwa abu eh ya ce jihadi jihadi amma dai imanin bai wuce makogoro ba bai hana bai kashe mutum a masallaci bai hana bai yi kaza yi kaza to sun da ake ce ya yanka to sun da ake ce musu hawari kenan tun zamanin wa tun zamanin aliyu kenan in mun zo kan hadisi mun ƙara bayani a kansu shi dai wani ibn kawa kamar wani ne daga cikinsu to shi ne sa'ala ibn kawa aliyan shi ibn kawa ya tambaye sayyidina ali anil majara ce menene wannan tarin taurarin kala sai ali ya ce mai huwa sharri sama ai wannan hanya ce ta sama kenan shi ne hanya ce ta shiga sama wa min habuta ta sama kuma daga nan ne aka bude sama bima in mun hamil da ruwa mai kwararawa kenan daga nan ne an bude sama sai ruwa ya kwararo kenan ya bashi fasalar majara kuma na gaba ma an ibn abbasin na gaba ko hadisana arim kala hadisana abu awana an abi basharun an sa'id bin jubair ko an ibn abbas yace alqausu wannan bakan gizo da hausa da kuke faɗi amanul lil ahlil ad amana ce ga yan ƙasa min algarki na daga ruwa kai mamayar da su ya dirmiyar da su kenan birki ne Allah yake sanya kan ruwa ya zo ya hallaka yan ƙasa wal majarra garanti ne ba walmajarra shi kuma galaxy taurarin nan da kuke gani cas babun min sama'i kofa ce ta sama allazi tanshiqu minhu daga nan ake take tsagewa a shiga sama kenan kamar aya ma wala kan sai na sama wani duniya bi zinatin kawaki kenan wannan taurarin da muke gani kofa ce ta ta sama amma da sama sama ta farko kamar kofa ce in suka yi cas din nan kenan kofa ce ta shiga sama shi kuma kausu menene amanun ne min algar kenan amana ne ga 'yan ƙasa kan ruwa ya mamayar da su ya da na hudu da muke da hausa kamar ya zo daidai ko? yau ya tsotsa kenan ya hana zo ci mu ai shi yau burki ne shi dai ibn abbas ya ce bayan an hallaka mutanen bayan an hallaka mutanen annabi nuhu ne sai Allah ya kashi kamar birki ne kan ruwa ya zo ya hallaka eh kamar wani zan Yawa. basalai
kamar hausa ayyamu ta ake so ta aiki tsautsewa yake ba shi kuma a nan nasi kamar birki ne yake hana ruwa ya zo ya mamaye mutanen duniya ya hallaka su kenan sai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu ikon yin karatun da zawa karatun gaba daya Allah sanya mu yi musharaka cikin ladan gaba daya idan Allah ya kai mu satin gaba sai mu tashi babe na 330 babun man kariha an yuqalu allahumma ij'alni bi mustaqarri rahmatika wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh